ورق يسمعون محتا جوحا ويكيدك فبعضة ورقا رغدا جفاءة لعي تحجر وليلنا ثم سلام صلاة ترمنا إلى قل تبنى أيام الصبا وحياة أكملت ولم يبق إلا موعة وتوجهوا فقلاه أرضا للمدينة فإنها معك رحال في فرقية يلقه علينا ثم السلام سلاما تنكلا إلى ذكر والهدى ديار حبيب الله وهو أمينه ديار جهات فالمرى ثق أجمعوا ديارا لمن عمل فؤاد بحبه وجزى داره للخلق مرأة ومرته عليه سلام الله ثم السلام سلاما تركنا إلى ذكر والكل ديار لأهل خلقه خلقا وغيبة ديارا لمن بخلق يعطي ويمنع وأكرمهم لغة وفهيا ونسبة وعلما وعادبا وأتقى وأخشى ثم سلامه سلاما ترمنا إلى ذكر والكل فقد كان خير فهما مفخما وذو هيبة ولمشي فيه تبرع وأظهر لون قد عجل أين تبتلي بأيه مع عند نظم لا تتركه عليه سلام الله ثم سلامه سلام ترقنا إلى وأنزل عين أهل بيت في واسع جبين رسول الله والخلق أوسع أزج وأقنى وجهها مدور ولهياته كسر وصدر موسع عليه سلام الله ثم سلامه سلام ربنا إلى قلبي ومن فيه أعلم به وإمامه بقامه ورفق لك الدماء المرفع وكذا أبد أبلا وأبلا ذراعه مراها مراحة ولن نوارث الله عليه ثم سلامه فلا تنجو من إلى كل وسائل أقرب وغير مشبب عظيم كرابس من الخلق أرفع وأشنا بصبر إن تبسى ما ينجلي كحبي زمام حولك الأبرق يلمه ثم كلامه سلام جوابنا إلى قلبي وهامته بمال شعر ترجل وضوابر كيد ساكت فهو يخشع وأهازانه موصولة بتفاكر وإن قام قال الفجر والحق يرجع عليه ثم به وينظر لحظ العظيم لعرض ظالما يصوب شهاب والملا يكتشفه وجيد رسول الله يجري ودنية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع عليه ثم سلامه ثلاثا تؤكلا إلى وزي وكلوني مكلوني ولم يسق عرفه فمثل رسول الله لم يهز مجمع وأهل مخلق الآية أعلى وخلقه من الناس أصحب من الناس أشجعوا عليه الله ثم سلامه فلا تجرأ إلى لي ويغضب لأهلي ويغضب لعنه ويغضب ولهم وهولي صوفي يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى إلا اللحد يرجع عليه ثم سلامه فلا تجد أبنا لنا ولما يتورع الحلال ولو حلا ولم كل به بذلك الوقت يشبه ويركب أحيانا جوادا ومرة همارا وجين راجلا يتقلب علينا ثم سلامه فلا كيد ربنا إلى وفي كذلك في الملكوت وطيب فائه يجالس أقواما ويطوى يتحفأ ويمضاه أحيانا يولي مرة وما هذا ملك قد فإنشان أرفع عليك يا العزيز ثم سلامه سلاما ترقنا إلى وذي وما آخر المسكين يدعو جميعهم ولله مولى خلق ذا الخلق يجمع وأكرمه المولى أجلا كرامة وخصصه من للخلائق ينفع عليه ثم كلامه فلا تنكرتنا إلى ذكر وأكرمه المولى جل كرامة وخصصه من الغلا ينفع عليه صلاة الله ما ذر شارب وذنت أمامات على اللغف تفجأ عليه ثم سلامه فلا تنجر بلا إله وما رد بيض جهلي أنت الذي يبقري هو أمداها ويشدو ويفجر وآل وأصحاب المدى قول شديد أضركم بدنا والمنابر يلمه علينا ثم سلامه فلا تنجو رضي الله صل على سيدنا محمد وصحابه لما أغلق ورفعاته لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم الحمد لله
Allah ta ka ke Abdulaziz Zaria ya ce wakantar da mu a cikin diwanin Maulana Bashir Ibrahim Yes kuma an ce ba mu gaji ba bayan ce ya sauka kuma za a sake dawowa a insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar da shirkul mafajjal
وشيدنا إلى الله الشيخنا أيوب بريك الثاني da ya samu halartar maulidin ko kuma mu ce shi ne ma mai maulidin saboda ana ta jira dawo kamar yadda aka sani an saba maulidin duk shekara farkon wata ko kuma sai ya tafi sauki a wannan lokaci ko kuma cikin ladabi da biyayya na shi ne wannan maulidin ba zai iya ba har sai sai yana nan to alhamdulillah Allah ya dawo sai sannan mu ma kuma mun yi maraikinsa na wata uku saboda haka duk abin da aka tattaro mana ke muna bukata a zubo mana su wanda bai sani ba ne maulan ku shuwa aiko gwani karar sami da ake ta faɗi wani sai dai jibiri amma bai taɓa kallon ta ba to a insha Allah yanzu muna tare da kuma zan nika masa abin magana sai Allah ba mu daman ɗaukar abin da sai ya faɗa mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بن عبد القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na wani yanzu sallallahu alaihi wasallama a wannan kofa da shekara muke gabatar da jawaban maulidin yanzu sallallahu alaihi wasallama yau ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara haɗa mu a irin wannan rana ranar tara ga watan jumada wanda jira ta ma'aiki alayhi salatu salam shekara ta ɗaya da ɗari da talatin da takwas wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan februari shekara ta dubu da goma sha bakwai a kamar yadda mai gabatarwa ya fada malam suleiman mun so mu gabatar da wannan maulidi a cikin watan rabiul awwal amma saboda izinin ziyara zuwa ma'aiki alaihi salam wanda Allah ya gani cikin wannan shekara da sai muka jikinta kuma bayan mun dawo sai wasu ujurruka suka jiro da tafiye-tafiye wanda kuma kamar yadda ya bayyana wannan maulidi ba wai gayyata ta aka yi ba maulidi na ne ni da muke shiryawa kuma wannan wannan kuma wannan rana ma irin wannan rana ni ne na sa cewa a yi shi a irin wannan rana domin gode Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu matasa masu himma da idan su malam Usman Diwani wanda suke yada ƙaunar ma'aiki alaihi salatu wassalam cikin wannan gari da ake bukatan yada ma'aiki a dai salatu wa salam domin a gaskiya dan a yobe state babu garin da mawuyi ke ja da baya kamar wannan garin garin da masu gaskiyar lamari wanda kuma ya kamata matasa su hada kai da kasance mawuyi ma'aiki a dai salatu wa salam ana gudanarwa a dukkan anguwa sannan kuma a nada wani kwamiti mai ƙarfi na matasan gari wanda ya hada da ƙungiyoyin da suke karkashin tsarika ta tijaniya kamar ƙungiyar tijan da kuma munazzama da nahada da ahababu su hada gwiwa ta haɗa gwiwa mai ƙarfi ƙarfi da ƙarfe ko ƙarfe da ƙarfi a gudanar da kwamiti mai ƙarfi wanda za a yi babban maulidi babban maulidin da za a gayyato manyan malamai na ƙasa irin su sai ya yi sai su da saurayin makari irin su sai ya yi sai da su makaranta irin su sai da su kaduna da su sai kuma almusu da yayaransu a gayyaci manyan mutane a zo a yi gaggari taro wanda za a gayyaci kowa da kowa a gari har sarkin zama su ma a gayyace su shaman tun lokar zaman da sauran sai watakila mu fa haɗa da har yi wuce haka to da wannan ne za a san na tara ne ke wani rage da wannan ne za a san muhimmancin maudubi ma'aiki alaihi salatu wa salam amma a koyaushe ana maganan maudubi a ce zama sun yi a baya a gaskiya akwai matsala saboda haka ina ba da wannan shawara gaskiya da su malam bayani mun suna nan to ya kamata a yi tunani na ɗauka mutum tun da wuri tun da ban shekara mai zuwa mu tsara kuɗi mai yawa mu yanka shanu a dafa abinci a yi hidima sosai kuma mu tanadi gidan baki na malaman da za mu gayyato wannan gaskiya inda zai samu abu ne wanda yake da muhimmanci gaske da haka ne muka muka tana da maulidin yanzu a karkashin jagoranci sarkin mashina a garin mashina wanda da wuya a shekara ba a samu babban malami da ya gayyaci wannan maulidin ba kuma da irin wannan tunani ne bayan maulidin da muke ga jarumi na zawiyar maulan mu sheikh muhammad ibrahima karkashin sayyadi khalifa fati to bayan wannan muka kirkiri wani maulidi karkashin wani komiti mai ƙarfi na matasa a na anguwar tugori shi ma wanda yana ɗaya daga cikin mawujidan da yanzu ake ji da su ba ma wai kawai a guru ba yau da shi gaba ɗaya ya kamata mu ma mu koyi da irin wannan komiti da ake shiryawa masu ƙarfi mu ga cewa mun mawujidi gargari a wannan gari na damaturu a mawujidin ma'aiki alaihi salatu wa salam da allah wasu na mamaki yaya muna cikin watan juma'a da ula sannan a ce za a yi maulidi saboda haihuwar manzo ma'aiki kuma an haife shi cikin watan rabiul awwal to wannan wani tunani ne da wanda la'alla bai san ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba domin shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu maulidin da ake ana tunawa ne da rahamar da ya zo da ita wanda shi da kansa yake cewa innama bu'itu rahmatan lillah a wata riwaya ana ana rahmatul muhdat an aiko ni ne da wata hadiyya wani guziri hadiyya ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa halittunsa gaba daya ma'ana ma'aiki kyautar Allah ne zuwa ga halittun Allah subhanahu ta'ala wanda ba don wannan kyauta da hadiyya da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa halittunsa ba waɗannan halittu ba za su samu gajiyar rahamar da yake shiranta yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sanin kowa ne duk wata ni'ima duk wata rahama ba ta keɓanta da ko shekara ba ta keɓanta da wata ko ranaku ko awoyi aka ce ni'ima a kowane irin lokaci aka iya samun ni'ima rahama kuma a kowace a kowace shekara a kowane wata kowane rana rahama takan iya riskan halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ba a keɓanta rahamar Allah ko ni'imar Allah da wata ko shekara ko rana ko sati ko ko minti ko awa kowanne lokaci yana cike da da ni'imomin Allah yana cike da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ita wannan ni'ima ko wannan rahama din ana cin gajiyar albarkar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya bani isra'ila su ni'am ni'amati allati an'amtu alaikum yake kiran bani isra'ila cewa ku tuna ni'imata wacce na muku ita hakan Allah subhanahu ta'ala yake kiran wannan al'umma ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'amatallahi alaikum ya yi hulɗazina amin uzukuru ni'amatan lahi alaikum ya ku mumunan wannan al'umma ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala a ya muku to wannan ni'imar mafi girma cikin mafi girman wannan ni'ima shine ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda haka numfashi da kake shaka a kowanne sakan wani adadi ne yawa wannan numfashin da kake shaga yana karkashin wannan ni'imar wanda Allah ya ce ka tunata yana karkashin wannan rahama da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yana karkashin wannan to saboda haka wannan ni'ima da wannan rahama ma'aiki alayhi salatu wasalam dan shi aka kawo maka ita kana cin albarkacinsa ne tana cin gajiyar sare to in aka ce za ka tuna da wannan ni'ima ko kuma wannan rahama kawai cikin watan rabi'ul awwal ai ka nuna gazawarka shin a watan rabi'ul awwal ne kadan kada yake maka rahama a watan rabi'ul awwal ne kadai kake ake maka ni'ima yanzu misalin da muka bayar a yanzu iskan da kake shaka ana cewa kowanne sakan ɗaya numfasa nawa kake yi tana numfasa ka jan iska ka ka fidda shi so nawa kake a kowanne sakan shin a cikin watan rabiul awwal ne kadai kake shakan iska kake rayuwa eh a watan rabiul awwal ne kadai kake cin abinci kake shan ruwa a watan rabi'awwal ne kadai kake rayuwa cikin koshin lafiya ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in ta'uddu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha shin wannan ni'ima kawai tana cikin watan rabi'ul awwal ne au ko kuma wannan ni'ima tana ranar goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal ne ko daren goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal ne saboda haka ya kamata mutane su fahimci cewa harkan ma'aiki ya fi ƙarfin a masa iyaka da wata ko shekaru ko watanni ko mako da abin da ya kama da wannan shi ma'aiki alaihi salatu wasalam ni'imomi da halittu ke cin gajiyarsu rahamar da halittu ke cin gajiyar ta dinnan gabannin a haife shi ya yi buruzi ya bayyana a wannan duniya ma to gajiyarsa ake ci albarkacinsa ake ci saboda shi wannan ni'ima da ake magana a kai ko wannan rahama da ake magana a kai inna ma bu'istu rahmatal muhuda ba wata rahama ba ce ko wata ni'ima keɓantacciya da rayuwar ma'aiki ko bayan rayuwar ma'aiki a ko bayan haihuwarsa abin da yasa zaka tabbatar da wannan idan wannan ni'ima ko kuma wannan rahama tana da alaka da zuwansa duniya ko rayuwarsa a nan duniya to shin yanzu da Allah subhanahu ta'ala ya dauke shi a cikin wannan duniya ila rafiqil a'la shin yanzu ba a cin gajiyar wannan ni'imar ba a cin gajiyar wannan rahama yadda Allah subhanahu ta'ala yake yalwata mana da ni'imomi da rahamarsa bayan ɗauke shi cikin wannan duniya haka nan Allah ya yalwata wannan ni'ima ya yalwata wannan rahama gabanin ya shigo cikin wannan duniya ɗin to saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya wuce a masa iyaka da wasu watanni ko ko shekaru ko mako ko awoyi da abin da ya kama da wannan abin da yasa zai tabbatar maka da wannan shine azumi da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi da ya zo a hadisi aka tambaye shi don me yake wannan azumin sai ce za ka yawmin wulittu fihi da farko ma ya ambaci haihuwarsa sai ce wa yawmin bu'ittu fihi kamar da al-Imam Muslim ya rawaito a ranan ne aka haife ni a ranan aka aiko ni yace haka yana yin azumin da ranar litinin saboda an haife shi ranar litinin ne sanin kowa ne mun sha fada ranar litinin ba ana samun sa kawai a wata shekara banda wata shekara ko a wani wata banda wani wata ba ranar litinin ana samun sa kowanne wata akwai litinin fudu cikin wata a watan safar akwai litinin fudu cikin wata almuharram akwai litinin ranaku fudu cikin watan rabi'ul awwal akwai litinin ranaku fudu cikin watan rabi'ul akhir haka na har zuwa watan zulhijja duk wata na dauke ne da ranakun litinin guda hudu sannan kuma waɗannan ranaku na litinin ba wai ana samun su bane kadai ana samun su kadai lokacin da ma'aiki ya rayu yake yin yake yin arzikin ranar litinin bayan ma'aiki an ɗauke cikin wannan duniya da gangan jikinsa idan rafiqul a'la shin an daina samun litinin ne an daina samun ranar litinin ne bayan an ɗauke shi a wannan duniya ba a daina samun ranar haka nan gabanin ma'aiki abin salatu wassalam ya shigo wannan duniya wannan alami a haife shi da gangan jikinsa ba a samun ranakun litinin ne ana samun ranakun litinin sannan kuma in kuwa haka ne to sanan ne za mu gane cewa waɗanda suke fara da maulidi ya fice watan rabi'ul awwal to ba wani abu ne suke yin shi a ka mara zuciya ko mara dalili ba shi haƙƙin ma'aiki alaihi salatu wa salamu ma ka mishi maulidi cikin kowanne sakan ba ana nufin wai minti ko awa ɗaya ko rana ba duk sakan ya cancanci kai nuna da farin ciki bayyanan wannan rahama ar rahamatin guda duk duk tashan domin tunawa tunawa kake da ni'ima ni'iman nan kuma cikin ko cikin ko kowanne saka ana na ana ci gaba maka da yinsa saboda haka maulidi ranaku da watanni na tsawon shekara da shekaru gaba daya ranaku ne da watanni da kuma shekaru da awoyi da mintuna na maulidin manzo sallallahu alaihi wa sallama domin haka ne ba mu isa mu biya ma'aiki mu biya ma'aiki da sakamakon wannan rahama da ya zo mana da ita ko ni'imomin da muke cin gajiyarsu a sababin sa ba mu isa mu biya ma'aiki alaihi salatu wassalam ba iyaka mai ta yi masa salati wannan salatin kuma da muke yi da'awa ce da'awa ce a harshen mu cewa muna wa ma'aiki alaihi salatu wa salamu salati amma me yi mishi salati to shine Allah subhanahu wa ta'ala salatan da mu muke ma ba mu muke yi ba Allah subhanahu wa ta'ala shine yake yi salati saboda mu ba mu yi wani abu mun ce wannan abin sunan shi salati ga ma'aiki alaihi salatu wa salamu ba Allah muke roƙo mu ce Allahumma salli ala Muhammad Allah muke roƙo muke cewa ya Allah kai wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati har yanzu ma mu ba mu ma san wanne ne ne ake ce masa salatin ko mu sani ba wanne abu ne Allah ya kira yi salati yake wa ma'aikin ba mu sani ba kawai gaya ni shi muke roƙon shi muke yi abin nan da kake salati ka kira shi da suna salati wannan abin nan da ka kira da sunan salati din nan to muna roƙon ka kawa ma'aiki wannan abu ba wanda zai zo ya kace ma ya ce ga ali ga ali ba mu ce abin da ake ce mishi salati din wanda Allah yake wa ma'aiki abu ne iri kaza babu wanda ya isa ya ya tafi ma mu ba san sadaki ba balle a ce mun yi wa ma'aiki sadaki muke roƙansa wannan abin da ya faɗa yace wannan abin shi ne sadaki to ya masa wannan abin sallallahu alaihi wasallama ba wai mu ne muke sadaki ba domin haka babu wani mahadusi da ya isa ya biya ma'aiki na gajiyar ni'ima na sakan daya ko rahamar Allah ta sakon daya wanda ya riske ta a sanadiyar ma'aiki a ce ya biya shi babu wanda ya isa ya biya ma'aiki a cikin salatu wasalam don haka ne ma'aiki a cikin salatu wasalam yake cewa kullu as'alukum alayhi ajran yake cewa illa al-mawaddatu fil qurba ana babu wanda ya isa ya biya ma'aiki lada in za ka biya shi da me za ka biya shi kana da wani abin da ka tanada wannan abin da shi za ka biya ma'aiki akwai wani abin da ma'aiki ba ba shi da wannan abin tukunan za ka ɗauki wannan abin ka ba wa ma'aiki ka biya shi ka isa da me za ka biya shi kana da abin da za ka biya ma'aiki shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake mishi قل لا أسألكم عليه أجرا ka gaya musu cewa ni ba zan tambaye ku wani lada ku biya ni ku biya ni na na na a musulunci da na kawo muku shiryar da ku da na ni'ima da kuke cin gajiyarta rahamar da ta rike da ku a sanadiya na ku biya ni ka gaya musu abin nan ban tambaye ku wannan ba sai ta illal mawaddata fil qurba in kuna so ku biya ni shi ne soyayya soyayyar makusantana ku so ni ku so makusantana idan kuka so ni kuka so makusantana to kun biya ni sanin kowa ne kuma wannan ya kowa ya san da cewa wannan ba biya ba ne ma'ana a mutunta makusantan ma'aiki iyalan gidanki a ba su daraja in za a yi salati a haɗa da su a so su a ƙaunace su matanki a so su a ƙaunace su sahabbansa a so su a ƙaunace su kai a takaice ma larabawa ma ba dan halin su ba ba dan ba dan aikin su ba kasancewar an aiko ma'aiki a cikin yaran su su ma a so su a ƙaunace su a girmama su a kare baki a kan in an yi haka to la Allah in biya ne to an biya ma'aiki a dai salatu wasalam kuma in muka yi hakan ba wani abu ne wanda muka kare shi da shi ma'aiki a dai salatu wasalam hakan da muka yi ma fa'idodin abin zai dawo kanmu saboda idan muka ce ba za mu so ba za mu so sahabban ma'aiki ba ba za mu so ahal baitin ma'aiki ba ba za mu so larabawa yan uwan ma'aiki muka ce ba za mu so su ba wannan wabali zai dawo kanmu ne kawai domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna a'tainaka al-kawthar yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar mekinka makiyinka shi ne mai yankakken baya mai yankakken albarka saboda haka idan ba ba mu so ma'aiki ba ba mu so sahabbansa da matansa da kuma iyalan gidansa da danginsa larabawa ba to albarka ce za ta yanke da digire tushen mu ne zai zo da mun to babu babu shi yanzu irin waɗanda tariya tarihi ya nuna sun yaƙi dangin ma'aiki irin su alhajjaj bin yusuf irin su a su a su ubaidullahi su yazidu da ire-iren wayannan wayanda suka yaƙi suka kakkashe dangin ma'aiki irin su yanzu za ka iya nuna wani gari a ko wani gida a ce ga gidan ga gidan ire-iren ko zuriyar ire-iren wayannan ai babu a wannan ma aka waiwaya watakila za a samu wani ana ce miki shari ana kyautata zaton cewa shi shi dangin mahaifi a angon nan ma ba za a rasa watakila a nan ma ba za a rasa amma su banu umayya ne a su zuriyar su hajjaj ina zuriyar su ibnu ziyad zuriyar su ina suke a yau aka ce ka nuna wani gida suna nasarta kansu zuwa banu umayya ma za ka samu ne ba za ka samu ba ko ka nuna wani gida a ce wannan gidan zuriyar hajjaj ne ko zuriyar ibnu ziyad ne za ka samu kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala da shi inna shani aka huwa al-afsar soyayyar idan muka yi ma kanmu kanmu zai dawo mu zai amfana ba wai wannan yana nufi mun biya ma'aiki alaihi salatu wasalam saboda haka dole ne mu so ma'aiki alaihi salatu wasalam dole ne mu girmama ahadul baitinsa dole ne mu girmama sahabbansa dole ne mu girmama matansa kai dole ne ma mu girmama larabawa ba dan halin su ko aikin su ba saboda Allah subhanahu ta'ala kadai ne ya san hikimar da ya sa ya fidda shi ma'aiki din a cikin zai iya fitar da ma'aiki ya zo ya kasance babarbare ne ko bafulatani ne kai zai iya fitar da ma'aiki ya zama yamuri ne ma ko bakar tare ko abin da ya kamata a kowane iri kowace irin yare zai iya fito da ma'aiki amma shi ne ya san hikimar da ya sa ya yi shi balarabe saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi a irin ayyukan da yake yi ba wani abu wanda za a ce mishi a kan ko kuma dole babu wanda yakan iya fitar da komai a ko'ina yana yakan iya yin komai a cikin ko'ina domin haka ne yanzu maulamu shek ibrahim yazda muke karanta diwaninsa wannan alkhairai da ya zo ya yada shin babarbare ne shi ko yaransa ma kwata-kwata irinsa babu a Nigeria. Kabila shi yaren shi na World nan. In ka ga ba wadante a Nigeria ko Niger ko Chadi ba ko ne zuwa yanzu. Baya daga cikin kabilu na area nan gaba daya. Kabilu ne wanda ake samun su kaɗan a Mali, ake samun su da yawa a Senegal da Guinea. A nan suke kawai. to ku duba a wannan yaren a wannan lahaja Allah subhanahu ta'ala ya fito da shi amma da ya fito da shi a cikin wannan yare ba laraba ba su amfana da shi ibrahim ya ba laraba wanda manzo ya fito a cikin su ba su amfana da shi ibrahim ya ba ba amfana da shi Allah ya zo sa haka nan misali maulan mu shi muhammad ibrahim badagire ne to lahaja yare na dagira din a cikin kabilu da suke nasarta kansu zuwa ga kanin borno ko wanda a usulin daular kanin borno wanda aka ce zuriyar su ta fito daga zuriyar sai bin yesu to su ne kaɗan a ciki a ta mangawa kabila ta mangaɗin yawan su ya fi kabila na dagira amma ku duba alkhairai da albarkatu karkashin wannan bawa a zul ma'arif maulan shek muhammad ibrima wanda muka samu ko ba komai da ya wallafa littafin jihazu tsari ya fito da wannan littafi daga alam da gaibi zuwa alam shahada a ya wadata shi yanzu balarabe ba zai iya amfana da jihazu tsari ba eh balarabe miliyoyi nawa ne biliyoyi nawa ne larabawa da ake yi waɗanda ba su isan su wallafa littafi da ya kai jihar tsari ba inda fadu da biye ni layi da yake ji mai nisa ya sabara a hannun allah ne yana ba wa wanda ya ga dama sai aji inda ya ga dama ta yi allah subhanahu ta'ala zuwa nan gaba ya fidda wani wali wani gausi inyamuri a cikin yamurai gausi zai fito kamar shi ibrahim ya ceci wannan al'umma ya ceci wannan al'umma kuma in ya nuni ne wa ma zalika ala Allah ya abi bal inna zalika ala Allah ya fi ba wani abu ne wanda Allah ba zai iya yin haka ba abu ne mai sauki sai iya yin wannan to fadalar Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda yake ajiyewa a ko'ina to saboda haka ba mu san hikimar da yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma'aiki yayi shi balarabi ba har yake gaya wa larabawan yake cewa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم wanda wasu malaman tafsiri suna fassarawa balarabi wasu malaman tafsir suna fassarawa dan adam mana Allah subhanahu ta'ala da ya aikowa dan adam annabi dan adam irinsa ya yi wa dan adam baiwa saboda lafazin almu'minun ba ba ya ke banta kawai da wai larabawa kadai ba ana samun mumune wurin da ba laraba ba wannan shi ne malaman tafsirin da suka fassara min an fusuhin din annabi ne dan adam annabi ba mala'ika ba annabi ba aljani ba annabi ne dan adam illa iyaka Allah subhanahu ta'ala yayi gangan jikin nashi ne irin na dan adam saboda dan adam da mutu da shi amma na'urorin da aka sa cikin wannan gangan jikin daga rushinsa daga turinsa da na'urorin to daban yake da na'urorin sauran dan adam da aka sa shi min an fushi jikin kenan haka Allah yake cewa a laqad ja'akum rasulun min anfusikum nan ma wasu sun fassara larabawa rasulun a min jinsi anfusikum ma'aiki manzo balarabi ba a yi ba aiko muku da manzo na karshen zamani da ya bude ko ba na tsari ko ba tuke ko yare ba aka yi shi balarabi haka kuma aka yi shi mutum wanda yake da sifofi na zahiri irin nawa من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فشيت أن سبحانه وتعالى كتوى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون yake magana akan Qur'ani da aka saukar da shi a yaren Larabci yake cewa wani abin ambato ne wani abin yabawa ne a gare ka an ba ka littafi maganar Allah da harshen ka na Larabci وإنه لذكر لك ولقومك كون أبي يبوني كون أبي ينبطوني أبي تنكاهوني da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Qur'ani da larabci yaran mutanen ka yaran larabawa kaga ta nan ma dole ka girma da larabci shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa sawfa tus'aluna za a tambaye za a tambaye ku akan wannan fabara akan wannan ni'ima da rahama da kuke cin gajiyarta wanda aka saukar da Qur'ani a harshen larabci domin haka ne duk abin da ka ga larabawa suke na wannan zamanin dole su ji gani iyayen kenan za su yi abubuwa waɗanda ba za ka ji daɗin su ba a ce a cikin larabawa ne aka samu wahabiyya waɗanda suke da'awa zuwa kushe ma'aiki ko kuma rage mishi kima rage mishi daraja shi ne soyayyarsa a cikin zukatan al'ummarsa a larabawa aka zo aka samu a larabawa ne a yanzu ake samu wayanda suke hada baki da amerika ko turawa suke yakan musulunci tun yana a sace ya fito a fili suke yakan musulunci ya ka iya yaya za ka yi da ka iya da a halinsu da irin aikin nan da suke aikatawa su ne iyayenka saboda a yanzu ba ka isa ka karanta qur'ani da wani yare ba da yaren ba ka isa ka rubuta qur'ani da wani yare ba sai da yaren sai da harufan da suke rubutu ya ka iya ina ruwan Allah to saboda haka ne dole ne a so ma'aiki a so su habbin ma'aiki da alubaikinsa a so ma larabawa ba da halin su da aikin su ba saboda ma'aiki ya fito ya fito daga cikin saboda haka ko a yanzu a haka muka tsaya ina gani ai an yi maulidi ai eh ai riga an yi maulidi ai shi ma'aiki alaihi salatu wa salam wanda muke so mu yi bayani a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki suna na Muhammad ya bashi wannan suna a cikin Qur'ani yake a cikin Injil kuma ana kiran shi Ahmad sannan a cikin a Taura ana kiran shi Hamid a cikin Zabura ana kiran shi Hamid haka sunan yake wasu suna cewa a cikin zabura ne hamidu a cikin a taura ne hamidu akwai sabani tsakanin mutane muhim dai an tabbatar da cewa yana da sunaye guda hudu cikin littattafan nan manya-manya guda hudu Qur'ani da inji da attaura da kuma zakura waɗannan sunaye guda hudu kuma an tabbatar su ne muhammadu su ne ahmadu su ne halidu su ne kuma hamidu sannan waɗannan suna an tabbatar da cewa an ɗauko su ne a wasu haruffa guda uku ha'un da mimin da dallu waɗannan haruffa guda uku kowanne babu wanda yake da dubu a ciki saboda dugo din ci baya ne da harafin da kaga yana da dugo to harafi ne marar daraja harafi ne far'i ne ba asu bane harafi ne aka samu shi karkashin wani harafi duk harafi ne dugo haka ne in kaga sinun shi ne harafi na asali saboda ba shi da dugo baya bukatar dugo shi kafin a karance shi baya bukatar wani dugo ya fi karfin a mishi dugu amma idan ka ga cirin fa yana da dugu har guda uku idan baka mishi wannan dugu guda uku ba to shi din babu shi kawai babu shi sai dai cirin kawai da dugo uku ne shirin ya samu idan ba dugo uku nan babu shirin gaba ɗaya a doron kasa a duniya babu shirin haka na misalin ka duba jimin ha'un ne bana tugo din aka ara sai aka sa tugo dai a kasa ya zama to jini to da za ka ɗauke wannan dugon babu jini a duniya gaba ɗaya a doron ƙasa babu jini haka ne da za ka ɗauko ha'un za ka ga tugo dai aka ɗaura aka aro ha'un aka ɗaura tugo ɗaya tugo nan da za ka ɗauke ha'un ita ma babu ita a doron ƙasa to haka za ka ga dukkan haruffa waɗanda suke da dugon nan ta an samu su ne karkashin wasu haruffa masu daraja saboda darajar su ba sa bukatan a musu duhu to domin haka ne za ka ga suna ma'aiki aka gina shi da ha'un wanda ba shi da duhu hakan aka aka gina wannan suna da yini shi ma ba shi da duhu aka gina wannan suna da dallun ba zallun ba da dallun shi ma ba shi da duhu wannan yana ishara ne shi ma'aiki alaihi salatu wassalam baya wani bukatan wani madadin kowa bayan da da zuke cewa baya bukatan ko wani godiyanmu ko wani wani lada da abin da ya kama da wannan saboda ba mu da wani abin da ma'aiki ba yi da shi wanda za mu ba shi wannan abin ba shi salatin da muke takama da shi ma kamar da dazu na faɗa ba mu muke salatin ba ban ma san wacce irin abaci ake ce masa salati ba balle mu yi wa ma'aiki kaga kenan shi baya bukatar wani madadi abu kowa duk kuma wani madadi da rahama da ni'ima to yana zuwa wa dukkan halittu ta hannunsa da nan sai yi mutum ko ya tafi ya tafi a cikin abarkun bada ya karanta mana yake cewa diyarun liman tilkalki yi ofi wa yamna ma'aiki a literatur wasu gidaje wasu garuruwa na wanda a cikin halittu kuma nan maulamu shek ibrahim ya tsaye ce liman fin na yi ofi wa janna uba kalima ce kamila mai umumi ka liman fin halki a alkhafin kalima ce kamila tana da umumi ma'ana halittu gaba daya duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta komin kankantansa komin girmansa ɓoyayye ne abin bayyananne ne abin yana alamun gaibi ko alamun shahada a sama yake a ƙasa yake cin abin ake ko shi ne yake ci gane kun abubuwan halitta kala kala ne akwai ne ci akwai wanda ake cin sa a gane wanda ake cinsa zai haɗe a cikin wanda yake cinsa wanda yake ci zai haɗe abin da yake ci a cikinsa duk su haɗe su zama to bayan Allah to duk gaba ɗaya to shi ne ya haɗe su liman fi da kalafi sai ya ce yi ƙofi wa yamnau ma'aiki a nisa da ta cikin halittu gaba ɗaya yana tasarrufi zai bawa zai ba wa wanda ya so cikin haramci sannan kuma zai hana wa zai hana wa wanda ya so cikin halittu gaba daya kaga wannan magana ne babba da Allah wanda ba su san hadara ta ma'aiki ba suka iya cewa hadarar Allah aka ɗauka aka bawa ma'aiki aka mayar da ita hadararsa wanda kuma in ka duba cikin Qur'ani ba ma wai ana magana hadisai ba cikin Qur'ani zaka ga hakan ya tabbata saboda Allah subhanahu ta'ala ne yake cewa yake cewa wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama ba eh jifan da ma'aiki yayi yake shi yayi ko haka yake cewa wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu ba Allah ya wadatar da su sai ce manzon sama shi ma ya ya wadatar da su ba kai fada ba haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in taqulu wa in taqulu lil ladhi an'ama Allah alayhi wa an'amta alayhi ai duk qur'ani ne ba hadisai bane ko inda hadisai ne za mu ce waye rawaito farko ma ba domin mu san wanda ya rawaito a cikin yana da sahihi ko ba shi da sahihi in ba shi da sahihi a sunanin ya rawaito ko a jami'i ya rawaito ko a musannifi ya rawaito ko a ne ya rawaito in yana da sahihi mu ce da Allah waye ne ko me wannan sahihi Bukhari ne wanda za ba a ja da shi ko kuma Muslim ne ko wane ne ko to duk waɗannan ayoyi ne ba a cikin Qur'ani yake cewa ba kai kai ji babanni ne yake cewa wanda Allah ya wadatar da su manzon sama ya wadatar da su ku duba kalima ta wadatarwa hakan shi ba ta Allah subhanahu wa ta'ala eh sunan Allah al-mughni ba mai wadatarwa ba al-mughni mai wadatarwa ba al-mughni din nan ismul fa'ili ne daga aghna yughni aghna yughni da wannan fi'ili wanda da shi ne aka samu sunan Allah al-mughni da shi Allah yayi amfani wa ma naqamu illa an aghna humullahu wa rasuluhu min fadlihi yace haka sannan kuma ya zai da cewa wai ta kulu lillazi an amallahu alaihi wa an amta alaihi take gaya wanda Allah ya mishi ni'ima kai ma kai ma mun zo ga mishi ni'ima abin da ake Allah Allah ya mishi ni'ima ba magana ya kare ba kai ma ka masa ni'ima kaga Allah ya zama al-mun'im kenan da nasin Qur'ani ma'aiki shi ma ya zama to al-mun'im kenan da nassin qur'ani kamar yadda Allah ya zama al-mubini ma ya zama to al-mubini ba hadisi bane kan balle ka samu hanyar da in fanta shi ta zi ne mun kani ne musuluki ne mufuki ne mufuki ne ba hadisi ba ko kaga magana mawlan sai Ibrahim ya zo kenan diyarun liman fil khalqi yu'ti wa yamna'u ba ja da wannan magana sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ma'aiki abunsa ne madadi yake fitowa baya bukatar madadin kowa domin haka ne maudan mu shaka hana tijani radiyallahu ta'ala anhu da ya gana da ma'aiki a zahiri ya ba shi tarika ta tijaniya ya ce baka baka da bukatar wani madadi abun kowa sai ne babu wani da za ka nemi madadi a wajensa ko wani shirku ko wata siga ta salati ko wata ababa abin da za ka nema duk madadinka tare daga zunaye. Da shi yasa zahirin waƙi yana tabbatar mana da wannan. Waƙi duniyar mu ta yau, ka ajiye dalili hujja ina hujja ina dalili duka ajiye wannan. Waƙi waƙi ta duniyar mu sanan tana tabbatar da cewa Batijani baya bukatan wani madadin wani wani. saboda wannan madadin shin kuɗi kake so madadin layin kuɗi ne gida ne bukatan ka ko amfanin gona madadi irin na zahiri eh waɗanda mugaffalai suke waiwaya zuwa gare shi wannan ne bukatar ka in wannan ne bukatar ka kar a tsallaka kar a tsallaka zuwa shi a mafi jalma a haɗa ka da maulan shek muhammad tijani ka je ka karanta sidratul munta da'ina akwai wata bukatar ka ne bukata da kake so a nan duniya na zahiri wanda maulan shek muhammad ibrahim bai roƙa maka wannan bukata ba cikin sidratul munta da'ina dukiyar da kake so ka mallaka a duniyar nan shin ya wuce dukiyar da zulkar laifi da ya mulki duniya ya samu burinka ya kai burin samun dukiyar da zulkar laifi ya mallaka ko sarautar da zulkar laifi ya yi wanda ya mulki duniya ya kai wannan burinka eh to ya roƙa ma arzikin zulkar laifi cikin tijirar mutane wannan duniya duniya zahiri kake so har ko kuma kariya kana so ne ka samu galaba da nasara a gummiya ka samu kariya da cikakken lafiya ya roƙa ma duk wata kariya a cikin littafin sa asul mani duk wani abin da kake so Allah ya kare ka duk wani sharri duk wata musiba mutum aljanna halittu da duk wasu cututtuka hatta cututtukan da a gaba za a yi su sai da ya nema ma Allah ya kare ka. Saboda akwai cututtukan da Maulana Ushan Muhammad Ibrahima ya nemi kariya ya nema maka kariya a ciki cututtukan yanzu haka babu su a gaba za a yi su. Eh saboda ko irin su cututtukan nan wani aid wani waye waye waye da su tintinki ya riga ya roka maka Allah. Akai. Wannan ne bukatar ka? au ko kuma ilimi ne tsura bukatar ka ilimin wanda iri ilimi kake so ilimin nahawu ne bukatar ka eh ko na tajwidi ne bukatar ka ko na sarfu ne ko na balaga ne ko tafsiri ne bukatar ka eh da Allah wayannan ilimin ba ya an sallaka gun su cin mamur gibrima ba ma in aka zo gunmu ma za mu iya koya muku za mu iya koya muku wannan eh in kuma littattafai ne bukatar ka Sheikh Ahmad Sukairi bincike na baya bayan nan da aka yi an tabbatar da cewa babu mawallafin littafi wanda yake da yawan wallafa littafi a duniya irin Sheikh Ahmad Sukairi da ne ake cewa Imam Musulmi da ne da ne ake cewa Imam Sulusi wanda ya wallafa littafi ɗari shida da wani abu ba to yanzu muna da Sheikh Ahmad Kane wanda yake ba shi jane ne ana cewa kowanne kowanne fannin ilimi ma sai da ya wallafa littafi sama da ɗari takwas ko suna cewa sama da dubu takwas ga sunan mafsutsai wanda ma an kasa yadda za a yi an kasa yadda za a buga littafi ne bukatanka eh ko kuma ne ko sanin Allah ne Allah kake so ka sani in Allah kake so ka sani ba za ka iya samun wani littafi wanda ya magana a kan Allah sun gudu shi sanin Allah da haka in Allah a duniya ta fiye da littafin jihadi faris na maulan mushak mamu saboda da suka zurfafa magana a kan Allah har aka ce sun haukace har aka ce sun zama kai sun zama su kafirai din ba zai wuce irin su abu ya zi bukani ba ko ba zai wuce irin su ibnu arabi alhasib bai wuce irin wannan ba ba su da littafi ko maganganu ko rubutu da suka yi akan Allah wanda ya kai shi har bukani ba al-futuhatul makkiyya ba ce wanda shi ibnu arabi yake ji da yake ji yake ji da shi ko shi yake ji da shi ba eh ma'arifa da yake tura a cikin jihar tsari ka gaya wa kowa baya cikin alfahari muna so ne muna gaya wa mutane ne muna gaya wa mutane haƙaƙi ne in ma'arifa ne in kuma soyayyar ma'aiki kake so kana so a kama hannunka a kai ka gaban ma'aiki hauka kuma ana so a fitar da ma'aiki a da'awar harshenka ma'aiki ya koma tsakiyar zuciyarka ga maulan shi ibrahim ya wanda gabanin ya bayyana mutane ma'aiki a harshen su ne kawai an ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kenan manzo maganar sa ya kare ko a kiran sallah ko a ikama ko a salati shikenan magana ya kare a harshe kawai ina maganar zuciya babu sai maulan mu shek ibrahim inya da ya zo ya buji ya bayyana shi ne ya ce hakan bai wadata ba saboda hakan ai zai za ka iya kasancewa ma kana da imani irin kawai irin na munafikai ne ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا من يقول قول دم بأهر شيء با وند أهر سيك شيء وآمنا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله كوي أهر شيء الله يك شيء وما هم بمؤمنين saboda la ilaha illallah muhammadur rasulullah da a harshe yake bai ratsa ya je tsakiyar zuciya ba ba shi ba bace ta munafukai to shi maulamu shi ibrahim ya ce a kun da shi wannan ya wadata bai wadata ba sai kun ɗauko ma'aiki kun tafi shi daga harshe ya dawo a zuciyar ma ya zo tsakiyar zuciya ya zauna shi ne irin tarbiyyar da ya mana wanda shi maulamu shi ibrahim ya ya sabawa sauran sha'irai waɗanda suka gabashi irin su al-imam al-fazazi wanda sai ibrahim kansa yake yaba ni shi yake cewa dan ka auri amarya kada ka mance da uwar gida ma'ana dan kana da diwani kada diwani ya mancar da kai ishiriniya irin su al-imam al-fazazi ko irin su al-imam al-busuri ko imam al-madihi ne ko sayyidul madihi irin su yusuf an-nabhani salon yabon shi na ambata ma'aiki ya bambanta da sauran mawaka gaba daya saboda su mawaka gaba daya suna magana ne akan shauƙin manzon kansa shauƙin manzon kansa soyayyar manzon kansa yabon manzon kansa to shi maulan shi ibrahim ya zurfafa harkar ma'aikiyarsa ba wai kawai yana magana kan zakin manzo soyayyar manzo ma'aikin kansa ba ma'a shi shauƙin sama a ce wannan wata bishiya ce ma'aiki ya taba kallanta shi kawai ya zo ya kalli wannan bishiya eh wannan shi ne tunaninsa in ya je makka ko ya je madina mutane suna tawafi ɗakin ka'aba ana jin daɗi ana tawafi a shi ba tawafin yake dubawa ba wannan ɗakin da idanunsa ke gani idanun ma'aiki sun taɓa ganin wannan daki sai kana maganin da wasu in ka je ka tsaya a kan dutsen safa da marwa kai tunaninka to inna safa wal marwa ta min sha'irillah kai sa'ayi ka je ka dawo ka je ka dawo ba shi ya tsaya zai ce to gunnan da kafafuwansa suka taka kafafuwan ma'aiki ya taɓa takawa ba yake jin da in yana in an ɗauke shi a mota daga makka zuwa madina ko daga madina zuwa makka yana tafiya a mota shi ba wai bulagurin yake dubawa ba dajin yake ta kalla kawai dajin yake ta kalla da duwatsun da wuraren da gonakan yake ta kalla gun da nake dutsen nan da nake kallo ba idanun ma'aiki ya taɓa ganin wannan eh wannan gonar ba ma'aiki ya taba ganin wannan gonar wannan bishiyar fa ya taba kallonta a haka daga makka har za a je madina ko daga madina a je makka haka ya saba salo ne a shi salo ne na ban mamaki wanda su wayancan mawakan da za su yi wannan zamani su yi wannan zamani to za su zo su nuna kusurin su gaza wasu su suna ganin cewa sun zurfafa wajen shaukin ma'aiki begen ma'aiki gaban sa inda za su karanta bincika da kalmomin kalmomin diwani za su tabbatar da su su ne saboda kada kana karanta diwani kawai ka ji shi kawai wace kana jin daɗi a kin kokari ka san me Sheikh Ibrahim ya ce ne ku duba wannan bai diyaru diyaru bi khairil khalqi خلقا وخلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع wanda zahirin magana inda ba fayyace maka ba za ka iya ɗauke ta cewa sabo ne ake saboda haka mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan aiki wanda baya bukatan kowanne madadi kuma ya ba shi suna da waɗannan harufa waɗanda ba su da dubo aka kira shi Muhammadu aka kira shi Ahmadu aka kira shi Hamidu aka kira shi kuma Hamidu inda da muna da lokaci na da uzuri ne bayan da asa da zan gaya muku dalilin da yasa aka sa Ali a Hamidu dalilin da aka sa yasa aka sa Yahu a Hamidu da dalilin da aka sa Hamza a Ahmadu da dalilin da ya sa aka ɗauko mimun guda biyu aka sa a Muhammadu wanda mun samu lokaci za mu zo mu bayani a kai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh